أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala wanda bisa yarda shi da amincewar shi ya nufaci haduwar mu a wannan wuri mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba matashiyar darasinmu a wannan littafi mai albarka na sharhu hisnil muslim wato shine gabar magana na 76 wanda ya ce addu'a'u inda ru'yati ba kurati samari wato yin addu'a a lokacin da mutum ya ga ‘ya'yan itace sabbi suna fitowa a jikin itacen domin ba kura shine idan fure ya fashe ‘ya'yan itace sun dungu to wannan ni'ima ce wanda ya cancanta bawa yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya a kai to amma idan mutum ya ga wannan menene a karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dace ya faɗa ƙauluhu da ya ce ba kuratu thamar yana nufin awwalu thamari wato shine farkon ‘ya'yan itace manzo Allah yakan karanta Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina manzo Allah yakan ce Allahumma barik lana fi thamarina Allah kai albarka ga 'ya'yan itacenmu wa barik lana fi madinatina Allah kai albarka a garinmu ko kuma a birninmu wa barik lana fi sa'ina Allah ka yi albarka ga sa'i tiya wadda muke awo, wa barik lana fi muddina ka kuma yi albarka ga mudu, wato mudu shi ne abin da muke ce da shi mudun nabi, wanda zai zama idan an haɗa guda hudu shi yake yin sa'i. Sahabiyul hadis, sahabin da ya roshi hadisin huwa Abu Huraira ta radiyallahu anhu, shi ne Abu Huraira Allah ya da shi. Ƙauluhu faɗan shi da ya ce, sa'ina huwa arba'atu amdad sa'i guda shine mudu guda hudu wal mud abinda ke mudu hafna shine tafi hafna tafi bi kaffayar rajul da tafuka guda biyu na mutum al-mu'tadil kaffayn wanda tafukan shi madaidaita ne ba manya bane kwarai ba kuma kanana bane idan ya hada tafi guda biyu su suke yin mudu guda daya idan an hada mudu guda hudu suke yin sa'i guda daya wafihi nan dalilun ala jawazi tawafi bil bakura ala nas akwai dalili da ke tabbatar da halaccin a iya daukar ƴaƴan itace sabbi a zagaya ga mutane wa yusahabbu liman yaraha an yad'u li sahibiha kuma yana da kyau ga wanda ya ga ‘ya'yan itacen sabbi ya addu'a da fatan alheri ga mai su, wali tamari madinatihi ya kuma yi addu'a ga ‘ya'yan itacen wannan garin da yake zaune, wa sa'iha wa muddiha mutum ya addu'a Allah ya sanya albarka ga sa'i shi ne tiya wa muddiha da kuma mudu na mutanen wannan garin. To sai du'a'ul uɗasi, addu'a na wanda ya atishawa. idza atasa ahadukum idan ɗayan ku yayi atishawa falyakul abinda zai fada cewa alhamdulillah wal yaqul lahu akhahu aw sahibuhu idan yace alhamdulillah dan uwan shi dake tare da shi ko abokin shi shi kuma sai yace yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah idan kai atishawa kace alhamdulillah wanda ke kusa da kai yace maka yarhamukallah falyakul shi kuma sai ya faɗa cewa yahdikumullahu wa yuslihu balakum yahdikumullahu wa yuslihu balakum wato cewa alhamdulillah yana nufin godiya ga Allah madaukakin sarki idan wanda ya atishawa ya faɗi wannan kalmar kalmar wanda zai ansa mar yace yarhamukallah Allah yayi maka rahama idan an gaya mar haka shi kuma sai ce ya hadikumullah Allah ya shirye ku wa yuslihu balakum ya kyautata al'amuranku da sha'aninku wannan addu'a ce koyarwa ce daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa abu huraira ta radiyallahu an shine abu huraira Allah ya da shi qauluhu fadan shi da yace wal yaqul lahu akhahu aw sahibuhu a ɗan uwan shi da ke tare da shi ko abokin shi wannan shakku minar rawi ne mai ruwayan shi ya kokanto wanne manzon Allah ya faɗa ya faɗi lafazin akuhu au sahibuhu don haka saboda kawar da kokantan sai kawo ɗayan kalmomin sai kawo kalmomin guda biyu ma'ana kowace dai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa to idan ɗan uwan shi na zaune ga abin da zai faɗa zai ce yarhamukallah yahtamil an yakuna du'a'an bir rahma zai iya yiwa wannan kalmar yana nufin addu'a ga rahama ma'ana Allah ya maka rahama wa yahtamil an yakuna ikbaran al bushara zai iya yiwa ya zama albishir ne ake yi wa mutum wahi rahmatul lak shine rahama ne gare ka misali in yace alhamdulillah yace masa yarhamukallah ko dai ya zama addu'a yake yi masa Allah ya yi maka rahama ko kuma labari yake bashi cewa Allah maɗaukakin sarki ya ma rahama me ya sanya saboda ka bi karantarwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadan shi da yace fa idza qala lahu yarhamukallah idan yace da shi yarhamukallah falyakul shi ko yace yahdikumullahu wa yuslihu balakum muqtabahu abinda hakan ke hukuntawa annahu la yushra'u dhalik illa liman shummit ba a shar'anta yin hakan ba sai ga wanda aka gaishe da shi in yayi atishawa wa hadha lafzu wannan lafazin huwa jawabu tashmiti shine jawabi na gaishe da wanda ya atishawa wa fi lafzin akhar a wani lafazin daban qauluhu sai ta alhamdulillahi ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah a kowane hali wa huwa jawabu tashmiti aidan shi ma bayar da ansa ne ga wanda ya atishawa wa alaihi akan wannan an yati bi hadha taratan wa hadha taratan kenan mutum zai iya amfani da wannan lafazin a wani lokaci ya kuma yi amfani da wancan lafazin a wani lokaci amma faɗan shi da yace balakum ma'ana wa yuslihu balakum yana nufin sha'anakum Allah ya kyautata al'amarinku wa halakum da kuma halinku fiddini wa duniya. Allah ya muku muwafaka cikin addininku, ya yi muku muwafaka a harkanku na duniya bit taufiki ta hanyar dace, wasadadi da daidaito, wata ayidi da samun ƙarfi. Ma'ana mutum ya samu ƙarfin da zai yi addini kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta. Shi yasa har kullum nake faɗa cewa, idan muka bibi waɗannan azkar koyarwa na manzon Allah cikin awa 24 zaka samu dukkaninsu ibada ne a kowane lokaci idan kai abinda Allah ya alƙawalta zai bayar da shi na kariya ga wanda ya wannan zai baka kariyan saboda Allah baya saba alƙawari sannan abu na biyu Allah zai tattalan ma ladan da baka san iyakanta ba saboda kayi koyi kana mai yarda da abinda annabi shi ya karanta kuma wannan shine karshen abinda ake so ga mumini idan ya tabbata manzon Allah ya karantar da abu kaza kar abin ya zama labari akan kunnanka kawai idan ka ji kai koyi idan ka yi koyi kana mai ikilasi da abin da annabin ya koyes to shi kuma Allah ya yi ma alƙawalin zai baka abin da ya tattalan wa bayan shi na gari irin wannan shine aljanna Allah ya mana muwafaka sannan a gefe guda za mu samu dukkan abin da muke karantarwa na azkar bai fi karfin mu haddace shi ba tunda ɗabi'an ɗan adam yakan haddace abu mai wahala wanda ma bai da alaka da addini shi wani abin da mutum zai haddace ma cutar shi zai misali yanzu idan ka dubi abin da matasa ke fama da shi na har da ce waƙoƙin mawaƙan ƙasashen turai wata waƙa za ka samu mai ita ya yi kusan minti goma ko sama da minti ashirin yana yi amma ta hanyar mutaba'a bibiyar waƙar yau da gobe ka samu matashi ya haddace waƙan yana bin shi baki da baki amma abin mamaki da za ka tambaye shi azkar ɗaya daga cikin azkar na manzo sallallahu alaihi wa sallam bai iya ba ma yuqalu likafiri idza atasa fa hamidallah me ake faɗa ga kafiri idan da kafiri zai yi atishawa ya ce alhamdulillah me za ka gaya mar ya hadikumullahu wa yuslihu balakum za ka faɗa cewa ya hadikumullahu wa yuslihu balakum sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu shine hadisin abi musa al-ash'ari Allah ya yarda da shi wa ja'a fihi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin ya zo faɗar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza karat li yahud du'atis inda nabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun kasance suna atishawa gaban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam raja'a an yaqula laha suna masu fatan manzon Allah ya faɗa cewa yarhamukumullah mun fahimta da kyau wato sun san addu'a ta manzon Allah cewa Allah ya muku rahama don haka ba yahude zai zo majalisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zauna ya yi atishawa saboda manzon Allah ya masa addu'a fa kana ya ƙul manzon Allah ya kan faɗa idan an yi atishawa ya ce ya rahamukumullah amma ƙauluhu faɗan shi da ya ce to'adis bi hazafi ihidatta ayin domin asalin shi ta ta'aƙas wato suna atishawa sai aka shafe ta'un guda ɗaya yadlubuna al-adsa min anfusihim suna kirkiran atishawar da kansu ba atishawa bace dake zo wa mutum kamar yanda Allah ya halice shi amma fadan su da yace yaqulu laha manzo Allah yakan fada gare su yana nufin li jama'at li yahud jama'an yahudawa me manzo Allah yake fada yakan ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum ai la yaqulu lahum manzon Allah baya ce musu ya rahamukumullah li'annar rahama saboda rahama ta Allah muktassatun bil mu'minin ta keɓanta ne ga muminai bal yad'u lahum a manzon Allah yakan yi musu addu'a bima yuslihu balahum da abin da zai gyara al'amarin su mai hidaya na shari'a wa tawfiqi da dace lil iman su yi imani wato kamar manzon Allah na yi musu addu'a ne na Allah madaukin sarki ya shirye su to da haka da mutum kana tare da wani wanda ba musulmi ba idan ya atishawa ko da ya ce alhamdulillah domin wani sa'in zama da musulmi yau da gobe suke ɗaukan karantarwa irin ta musulunci sai su rika ɗabbaƙawa misali wani wanda ba musulmi ba sakamakon zama da musulmi wani abu zai faru sai ka ji ya ce alhamdulillah ko ko ka ji ya ce mun gode wa Allah da abin da ya kama da wannan to da zai yi atishawa ya ce alhamdulillah a matsayin shi da wanda ba musulmi ba me za ka ce mas ba za ka ce mas ba yarhamukallah sai dai ka ce ya hadikumullahu yuslihu balakum zama da musulmi yasa idan sun zo inda musulmi suke sallama suke yi sai ka ji sun ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun fahimta da kyau zama ga musulmi da suke yi wani abun mamaki in ya faru sai ka ji mutum ya ce la ilaha illallah duk irin waɗannan abubuwan da haka addinin musulunci ya san hakan zai faru bai bar kafar haka nan kai musu mu'amala ɗari bisa ɗari yadda za ka yi musulmi ɗan uwanka ba sai addinin musulunci ya ba ka zaɓi mafi alheri cewa idan ya yi kaza abu kaza kamata kai masu addu'a ulil mutazawwij addu'a ga wanda ya aure idan aka baka labari wani ya yi aure ko wance ta yi aure me ya kamata ka faɗa manzo Allah yakan ce barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a bainakuma fi khairin barakallahu lak Allah ya albarka gare ka wa baraka alayk ya kuma sanya albarka akan ka wa jama'a bainakuma fi khairin kuma Allah ya hada tsakaninku cikin alheri wannan shine abin da manzo Allah ya karanta sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa abu hurairah radiyallahu anhu shine abu hurairah Allah ya dade shi waja a fihi a cikin hadisin ya zo أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال منذ صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذا متن يأولي يكن فدا وفيه تنبيه أنا أقول فذكر على أن المستحب akan cewa abin da ya fi dacewa a shar'anci an yi ƙala lizauji inda aqdin nikah ka gaya wa mutum namiji idan an ɗaura masa aure ka ce barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a bainakuma fi khairin wannan shine abin da ake bukata qauluhu fadan shi da yace idza rafa al insan ay idza hanna'ahu idan zai yi masa murna wa da'alahu zai yi mar addu'a nan warrafa yana nufin al ilti'am shine haduwa wal ittifaq da haɗuwa da ittifaki don akan ce mun yi ittifaki tsakanin ni da wane za mu yi abu kaza ma'ana akwai yarjejeniya wal baraka da albarka wa kanu yaquluna lil mutazawwij sun kasance suna faɗa ga wanda ya aure bir rafa'i wal banin wato Allah madaukakin sarki ya hada tsakanin shi da matar shi hadawa ta alheri ya kuma arzuta su da 'ya'ya fa nuhiya an zalik fanaha an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya hana haka abinda mutum zai fada cewa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin yanzu hadda ce wannan abu ne mai sauki abu ne mai sauki idan ka ga mutum wannan addu'ar addu'a ce ta tattaro dukkanin alherai na duniya da lahira baki daya sannan Allah ya baka lada idan kai mar addu'a kuma shi ma Allah ya bashi lada kuma Allah ya sanya kariya tsakanin shi da iyalin shi kuma Allah ya arzuta su da zurriya tayyiba wanda shi ne karshen abin da ake nema Allah ya datar da mu du'aul mutazawwij wa shara'id dabba addu'a dai da zaka yi idan mutum ya aure ko kuma aka ce ya sai dabba shine abin hawa idza tazawwaja ahadukum imra'atan idan ɗayan ku ya auri mace aw idza ishtara khadiman ko ko idan ya sai mai yi masa hidima kaga wannan lokacin cinikin bayi kenan ko kuma ya sai dabbar da zai rika aiki da ita falyaqul abin da ya kamata kai mas a matsayin murna da Allah sanya alheri sai ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai وإذا اشترى بئيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك abinda mutum zai faɗa idan ta zawwaja ahadukum imra'a idan ɗayan ku ya auri mace ko ya sai dabba yace Allahumma ya Allah inni as'aluka khairaha ina roƙonka alherinta wa khaira ma jabaltaha alai da kuma alherin abinda ka halicce ta akai wa a'udhu bika min sharriha ina neman tsarinka daga sharrinta wa sharri ma jabaltaha alai da kuma sharrin abin da ka halicce ta akan shi wannan shine abin da mutum zai faɗa wa idha ishtara ba'iran idan ko mutum ya sai raƙumi fali ya akhud bi darwati sanamihi sai mutum ya kama tozan raƙumin ya rike wali yakul misla zalik sai ya faɗi kwatankwacin haka da hakan zamu gane cewa ashe abubuwa akwai alheri a cikin su akwai sharri amma kai baka iya sanin alherin daga kuma sharrin Allah madaukakin sarki shi ya sani mutum zai zama ya auri mace alheri yake nufi ta yi kuma babu alherin tare da ita shi yasa Allah yake cewa asa an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum ta yi ya zama a ranka baka san abu amma akwai alheri a cikin shi wa asa an tuhibbu shay'an ta yi ku ji kuna san abu a ranku saboda wasu dalilai wa huwa sharrul lakum wannan abin kuma sharri ne gare ku wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya sani ba ku sani ba amma idan ka bada zabi zuwa ga mai abin kai a bisa rinjayen zaton alheri da kake da akwai kuma sai kai addu'a Allah ina roƙonka alherin da ke wannan abin ka sada ni da shi alherin da ke tare da shi Allah kauda ni da shi to Allah shi ya san alherin daga sharrin sai ya ansa addu'arka ya hada ka da alherin da ke cikin shi ya kuma kare ka daga sharrin da ke tare da shi har wayo to haka nan idan mutum ya sai dabba abin da zai yi kenan wannan baya hanawa idan mutum ya sai abin hawa a zamanance misali mukaddara mashin ko mota yi addu'a makamanci irin wannan domin kowane abu zaka samu akwai salbiyat akwai ijabiyat akwai abubuwan da mutum ke so wanda ke faranta rai akwai abubuwan da mutum baya so wanda ke bakanta rai amma idan ka bawa Allah madaukakin sarki zabi to babu ko shakka Allah zai zaba ma abin da yake shine mafi alheri a cikin abin da ka zaba sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa Abdullahi bin Amr bin As shine Abdullahi dan Amr dan As wa fi hadha hadis a wannan hadisin tambihun akwai fadakarwa ala annal mustahabba lizawj cewa abinda ake so ga miji idan dakhala ala mar'atihi idan ya shiga wurin matar shi lailatul zifaf a lokacin da aka kawo ta daren da ta tari an yad'u bi hadha du'a yayi wannan addu'ar shine abinda ake bukata qauluhu fadan shi da yace as'aluka khairaha ina roƙonka alherinta wa huwa husnu mu'asharatiha ma'ahu shi ne kyakkyawan zamantakewa tare da shi abinda mutum zai yi kenan wa hifz firashihi da kuma tsare shin fida shi wal amana fi malihi ya sanya ta ta zama mai tsare amana a cikin duke shi fadan shi da yace wa khayra ma jabaltaha alai da mafi alherin abinda ka halice ta akai ay khalaqtaha alaihi min al akhlaq abin da ka halice ta akan shi na daga ɗabi'u alhassana masu kyau waɗiba almaradiyya da kuma ɗabi'u waɗanda suke ban yarda a shar'anci to da Allah yanzu idan muka yi la'akari da irin waɗannan abubuwan har kullum abin da musulmi ke da shi kyakkyawar manufan shi shine muwafaka daga Allah madaukakin sarki so tari mutum ke tsayawa sai ya tsara wa kan shi hanyoyin samun alheri amma har idan yana ganin cewa zai iya kai gacci shi karan kanshi ba tare da taimakon ubangiji ba sai a waye gari Allah ya jarrabe shi amma idan ka bawa Allah madaukakin sarki zabi cikin abin da kake ganin shine alheri to babu shakka ka kaddara ko da abin da bai yi ma dadi ya same ka ba ka kaddara wannan shine alheri misali yanzu mutum mai ɗakin shi ta tare lokacin da ya shiga zai fara magana da ita sai ya karanta addu'ar kama abin da manzon Allah ya faɗa misali cewa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai ka karanta wannan to babu ko shakka Allah zai anshi addu'ar ka sai ya sanya alheri tare da ita kuma ya kasance hirar farko tsakanin kai da ita abinda yake da alaka da masail na addini haka domin wata rayuwa ce sabuwa za ta fara a gidanka ta baro inda ta saba sawa'un tana gaban mahaifanta ko ko wani gidan ta baro wanda ba gidanka ba yanzu sabuwar rayuwa ce kamata yi malami da ya kamata fara hanga a wurinka shine magana na addini amma abin da wasu ke yi wannan ya saba wa shari'a kuma irin wannan ne Allah ke jarraba su da yara marasa kunya misali Allah madaukin sarki ya ni'imci mutum ya bashi aure kuma ya zo ya nemo wasu fina-finan da bai dace ba ana zaman lafiya ma haramun ne akalla kuma sai mutum ya sanya tsakanin shi da mai ɗakin shi suna kallo wai a matsayin nishadi kuma rana ce ta farko da farko ma da abin da auren ya fara kan shi nan wurin da Allah da Allah zai kaddara a wannan daren na farko a samu ciki kuma idan an haifi yaro marasa kunya ya ja daman daren farko da mahaife shi daren rashin kunya ne saboda daren fitsara ne ga addinin musulunci to amma mutum yana ganin wannan a wayance ko a zamanance shine abin da yafi dacewa yi kuma ni ina ganin ko ba komai wallahi kan sanya mace tare na mutum ta san ba mai addini bane ka sa hoton wasu tsirara suna ayyukan alfasha kuma shine abin da zaka yi koyi tsakanin kai da su da iyalinka to babu yanda za a yi da ɗabi'a ko halayya irin wannan a samu yara na gari ko kuma yara masu kunya to faɗan shi da yace bi zarwati sanamihi sai mutum ya kama tozan raƙumin abin da ke azzarwa a'ala sanamil ba'ir shine can kololuwar tozan raƙumi wa zarwatu kulli shay idan an ce zarwa tsoroluwa na kowane abu ana nufin alahu can sama umira an ya'khudha bi zarwati sanami an umarci mutum ya kama tozar raƙumin wa yad'u bi hadha ad-du'a yayi addu'a irin wannan qaradan li shaytan domin kore shaytan li anna zarwatul ba'ir saboda tsororuwar raƙumi to zan shi majalisun shaiɗani wurin zaman shaiɗan ne liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗar manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ce ala darwati kulli ba'irin shaitan akan tozan kowane raƙumi akwai shaitan to idan mutum ya yi addu'ar sai Allah ya ba shi kariya daga shaitan da ke tare da wannan raƙumin shi kuma ɗabi'an shaitan kullum adawa ce tsakanin shi da ɗan adam yakan bi hanyoyi da zai wahalta ɗan adam hissan wa ma'ana shi yasa Allah ya gaya mana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa lalle shaytan abokin gaban ku ne kuma ku rike shi a matsayin abokin gaba ashe baya kamata mutun ya faranta hanya ya faranta cikin shaytan ta hanyar kin koyi da abinda annabi ya koye domin duk lokacin da manzo Allah ya umarce ka ka aiwatar da aiki idan kai shaytan haushe ke ji misali manzo Allah ya ce idan za ka ci abinci ka ambaci Allah in ka ambaci Allah shaidan bai da rabocin abincinka har ma ce idan ka manta farkon abincin baka ambaci Allah ba sai kana cikin cin abincin ka tuna ka ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi da sunan Allah a farko da ƙarshe to duk abin da shaidan ya ci na abincinka sai ya amayes to kuma sai ya zama ɗabi'ar mutum ne ya riga ya saba ba ma ya ambaton Allah zai ci abinci kenan ashe duk lokacin da mutum zai ci abinci zai ci abinci tare da shedan ya sani ko bai sani ba Allah kiyaye mu addu'a qabla itiyani zauja addu'ar da mutum ya kamata yi kafin ya zake wa iyalin shi abinda zai faɗa cewa bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana ma'ana bismillah da sunan Allah Allahumma jannibna shaytana Allah ka nisatar da mu daga barin shaidan ko kuma ka nisata shaidan daga barinmu wajen nibi shaidana ma razaqtana ka kuma nisasa shaidan daga barin abin da ka arzuta mu sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa abdullahi bin abbas radiyallahu an shine abdullahi dan abbas Allah ya yadda da shi da baban shi wal hikma hikima akan hakan أن الشيطان له مشاركة في الأموال والأولاد شيطان ينا da tarayya da mutum a cikin dukiya da kuma ‘ya'ya, fa yadu Allah ta'ala inda jima'i hatta yaslima min sharrihi, akwai bukatan mutum idan zai tara da iyali, ya yi addu'a ya roƙi Allah saboda ya kukuta daga sharrin shaidan. Faɗan shi da ya ce, Jannib na shaiɗan, ai, abu iduhu anna, yana nufin ka nisasa shaidan daga barinmu wajen nibe shaidana mara zaktana ka kuma nisasa shaidan daga barin abin da ka arzuta mu da shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idan aka yi muwafaka a wannan tarawar da mutum yayi da iyalin shi idan Allah ya kaddara ciki ya samu to Allah zai ba wa dan da za a haifa ko diyar da za a haifa wannan kariya daga barin shaidan yanzu idan mun duba akwai abin da ke ba mu wahala in ba shaidanin ba a cikin komai yakan shiga cikin dukiyoyinmu ya shiga cikin ‘ya'yanmu kamar abin da nasi ya tabbatas shi yasa bayan rantsa-rantsan shi a wata aya Allah ke ce matsi zahab wa man tabi aka fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura ka je da kai da wanda ya bi ka wutar jahannama shine sakamakon ku sakamako cikakki yace wajlib alaihim man sadata minhum bi khailik wa ajlib alaihim bi rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma idhumu shaytanu illa gurura ma'ana duk hanyar da zaka bi kai tarayya da su kai tarayya da su cikin dukiya kai tarayya da su cikin yaya ka raya musu abubuwa karshe dai ba abin da shaytan zai raya a ranka in banda guri to ashe anan sai mu fahimci yanda mutum ke da manufa ta ya tarbiyanci ƴaƴan shi hissan ya kare lafiyansu a ganin ido to kuma ya zama wajibi ya tarbiyanci iyalin shi tarbiya ta addini yanda zai ba wa iyalin shi kariya daga barin barazanar shedan domin so tari wani sa'in idan aka ce aljani ya shiga cikin jikin mutum tausan shi muke ji musamman mata in ka dubin da yake wahalta su wani sa'in ya kada mace tana tafiya ta fadi wani sa'in ya fidda ta daga hayyacinta a zo a yi ta ruqiya a yi ta ruqiya ta baka tausayi wani sa'in ya ji musu rauni ba irin abin da shaidanu ba sa yi to wannan yin hakan shine mafi karancin sharri na shaidan sama da yanda zai barka da lafiyanka da komai jikinka bai shiga jikinka ba amma ya sanya ka saba wa Allah wannan kuma nau'in abin nan ne mun fahimta ma'ana shedan ya barka bai shiga jikinka ba bai turo shedanin aljani ya shiga jikinka domin ya kada ka ya fi zama alheri sama da shedan ya raya ma nau'in saban Allah a ranka da lafiyanka da wadatanka wani zai je sha giya kuma ya dawo hankalin shi kunci wani je yi sata yanzu mu duba abin da ke faruwa na satan mutane da ake wani a sace mutum ai garkuwa da shi a ce sai an kai kuɗi miliyan kaza wannan musifa ne wani mata za a sata ai kidnapping ɗinsu an tsare sai an ba da kuɗi sannan a yi bisu fyaɗe wannan musifa ce to irin wannan shine mafi sharri sama da yanda shedan zai shiga jikinka ya baka wani actin wanda ba naka ba to amma me ke ba mutum kariya daga irin wannan shine tsare addini yanda manzon Allah ya koyi su domin abinda Allah ya faɗa ya faɗa cewa shi a ɗabi'an shi la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim baya canza wa mutane abin da ya alƙawalta zai musu na zaman lafiya da salama sai idan mutane sun canza mun ko san Allah bai saba alƙawali to amma idan jama'a ta bar hanyar daidai tana ta yunkurin halatta abin da Allah ya haramta ko ta yi tawili akai yaya za yi Allah ba zai jarabe su ba wannan sahabban manzon Allah ne wanda sun fi kowa daraja sun fi kowa tsoron Allah sun fi kowa imani in ka cire annabawa da manzanni amma da suka saba wa Allah sai da Allah ya jaraba su da suka saba umarnin manzon Allah sai da Allah ya jarabe su su ne yanzu a yakin Uhud manzon Allah ya ajiye su akan dutsen Uhud yace kada ku bar nan ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu manzon Allah ce da za ku ga tsuntsaye suna warce mu ɗaya bayan ɗaya kada wanda ya bar inda yake sai in na aiko na ce ku bar wurin sannan manzon Allah ya shiga suka fara yaki da kafirai cikin nufin Allah farkon yakin yakin ya karewa kafirai suka rika rugawa suna barin kayan su suna gudu lokacin da musulmi suka tusa su gaba wa'inda ke kan dutsen wanda manzo Allah ce kar ku bar nan wurin sai suka fara gangarawa kumandan da aka sanya musu yace musu a'a manzo Allah ce kar ku bar nan wurin suka ce kana ganin ga yaki ya karewa kafiri ana diban ganima yace ku tuna abinda manzo Allah ya faɗa ya ce ko da mun ga tsuntsaye suna warce su kar mu kuskura mu bar nan wurin to abinda Allah ya kaddara shi ke faruwa baya da makawa ba yanda za a yi ka kauda abinda Allah ya kaddara waɗanda suka gangaro suka bar umarnin manzo Allah suka gangaro sun taho su ɗebi ganima ɗaya daga cikin kwamandojin kafirai ya ce to babu shakka waɗancan tun da sun saba umarnin shugabansu akwai yomi nasara kansu suka zagayo bayan dutse suka yi musu diran mikiya sahabban ba su ankara ba suka yi ta jin sara da suka ta bayansu ƙarshe dai suka tabbata ba su da zaɓi illa su koma inda manzo Allah ya umarce su to mafi yawancinsu an kashe su ne a lokacin da ce kan hanyar su ta koma zuwa dutse saboda abin ya kazanta kusan mutum saba'in daga cikin musulmi aka illata ko aka kashe su a lokacin abu sufiyani shine jagora ya zo cikin mutanen bayan sun hau duwatsu yake tambaya a fikun muhammad wai ma'ana a cikinku akwai muhammad manzo Allah ce karku bashi an sa ku kyale shi ya kira hasso uku ya ce a cikinku akwai abubakar shiru ba wanda ya bada ansa a cikinku akwai Umar ba wanda ya ba da ansa sannan Abu Sufyan sai ya je yake ga mutanen shi cewa wayannan mutanen babu shakka sun mutu an kace su to a lokacin ne Umar ya kasa mallakar ran shi sai ya faɗa ce wallahi ƙarya kake makin Allah wannan guda ukun da ka faɗa duk suna da rai to kuma a lokacin ne Abu Sufyan ya fito yake cewa ulu hubal ulu hubal ma'ana gunkin hubal ya ɗaukaka ya ɗaukaka manzo Allah ce ba za ku bashi ansa ba ce me za mu ga mar ya rasulullah yace ku ce mas Allahu a'la wa ajal ku ga mar cewa Allahu a'la wa ajal Allah shi da mafi daukaka ya sake fadin magana makamance irin wancan manzo Allah yace ku bashi ansa suka ce me za mu fada yace ka ga musu Allahu maulana wala maula lakum to mahallu shahid anan har idan sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun samu jarabawa irin wannan kuma kai wane ne da zaka miƙe kafar ka kai abin da ya ma daɗi a rai wanda ya saba abin da annabi ya karantas kuma ka ce Allah ba zai jarrabe ka ba idan ma mutum na ganin cewa ya aiwatar da abin da ya masa daɗi wanda yake na ba daidai ba kuma Allah ya bar shi da ran shi da lafiya to ya sani ta lala ake yi masa wannan shi ake shi da shi istidraji mutum na saba wa Allah kuma samun shi na ƙara ƙaruwa mutum na saba wa Allah lafiyar shi na ƙara ƙaruwa istidraji ne kuma dama Allah ya faɗa cewa sanastirjikum min haisu la ta'lamun za mu yi muku istidraji daga inda ba ku sani ba to ashe abin da yake wajibi ga mutum ya tsare menene abin da annabi ya koyes muna fahimta da kyau shi yasa har kullum mamakin da nake idan ka dubi munasabat munasabat wanda al'umma musulmi ke yi mana dalilan da ke tara al'umma in ka dubi suna ɗaurin aure mutuwa wallahi an shigo da al'adu wani abin ma ba al'adunmu ba ce adil saban Allah ne idan ka dubi suna da ake yi abin da ke cikin sunan na sunna na koyar annabi ɗan kaɗan ne sauran saban Allah ya fi wa ciki mutum Allah zai baka arziki na ɗako ɗiya abinda in Allah ya ga dama bai baka ba ba ka da inda zaka je a baka a duniya don Allah shi ya faɗa ce ya habu liman yasha'u inafa wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u waqima Allah shi ke bayar da ƴaƴa mata zalla ga wanda yaso wani zaka samu ƴaƴan shi mata ne wani kuma a bashi ƴaƴa maza zalla wani a hada mar a bashi maza da mata wani kuma Allah ya sanya shi bakarara baya haihuwa yau idan Allah ya hukunta cewa baka haihuwa wa gare ka a duniya wanda zai baka da baka da shi to ashe idan haihuwa ni'ima ce me ya kamata kai wa Allah godiya to yau sai ka samu an yi wa mutum haihuwa amma duk abin da aka yi umarni a karantas ba a yi an ce an ma haihuwa a gidanka me ya kamata ka fara godiya ga Allah a bisa ni'imar da Allah ya baka fatan alheri da addu'o'i na Allah raya shi Allah tsayyaba shi tasiri yake da akwai to amma duk ai wannan idan ka dubi abin da za a zo a yi na ranar sunan musamman gayyato mai kaɗe kaɗe a zo a yi ko kuma a sanya kayan sauti wai murna ce ta Allah maɗaukin sarki ya ba su da to ya za a auren yi albarka ko kuma ya za a ɗan yi albarka wani sa'in ka ga aure ne za a ɗaura da shi angon da abokan shi da amaryar da abokanta abinda za a yi daga farkon ɗaurin auren har zuwa ƙarshen shi kare ma ba zai shi ba wataƙila ya rage kwana ɗaya ko biyu kafin ɗaura auren an kirawo makaɗa an yi abu kaza an yi abu kaza wanda bai dace ba an yi fati iri kaza an yi fati iri kaza wata al'ada ba ma al'ada ba haushi ba ce al'adan bature ne kawai wani abin ma wallahi akwai nau'in kafirci a cikin shi yanzu taron da za a je a kunna wuta ana kewaya ta su wanda suke addini suke yi kai kuma an kai awa amma haka za a zo a yi a yi abin da bai dace ba ba karantarwa ta addini a ciki kuma a zo a tara malamai a ce wai a yi addu'a Allah ya sanya wa auren albarka wani abin da ake wa Allah wallahi da mutum ne aka ci zarafin shi haka nan wurin aka ce ya sa hannu a wani ci gaba da za a samu wallahi bai sanyawa to amma sai a zo a yi addu'a shi kenan Allah ya sanya auren albarka kuma in an jima ma akwai ajanda saba wa Allah to balantana mutuwa kuma idan ka je ka duba wuraren da ake zaman makoki la haula la quwwata illa billah wayancan yan siyasa ne sun kama gefen su guda zancen siyasa ake yi wadancan manoma ne sun kama gefen su guda zancen noma ake yi a wayancan yan kwalla ne sun kama gefen su kowanne in je duba sai ga ina abokan yin shi kai ka ce ba zaman makoki ake auren ba harkan duniya kawai ake an mamance da wayar su in kaga wanda damuwa ta fi yawa a fuskan shi to shine aka ware suwa to kuma in ka shiga cikin gidan wajen matan shi ma da sai abin da za ka gani kenan gurin to ina karantarwa ta addini wanda har sai ya zama yanayin da ake son mutuwar ta baka naka san wanda ya mutu ko wanda ta mutu da shi ma yana rayuwa a bayan ƙasa kamar kai akwai gudunmawar da yake badawa watakila yana aikata aikin alheri iri kaza mutum ne mai taimako iri kaza kaddara ma mutumin banza ne mutum ne da yake kaza amma dai yanzu ya kare abin da yake ya mutu ya koma zuwa ga ubangiji shi wannan sai sanya ka abin lura ka dauka cewa fa yanda aka ce ya mutu kai ma wataran zaka mutu kuma watakila shi gagawar shi an gani har an yi masa sallah shin kai taka mutu ya zaka yi zaka je ne ka mutu cikin daji ba ma wanda ya san ka mutu a ruwa zai tafi da kai wani dabba zai cinye ka me zai faru me zai faru babu wanda ya sani to amma har kullum duk yanda ka mutu baki daya Allah madaukakin sarki baya la'akari da mutuwarka da me ka cika manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu suka same shi suka ce ya rasulullahi a wajen mu mun shiga musulunci amma muna bukatan a tura mutanen da za su koyar da mu addini sai manzo Allah ya hada kwamiti na mutum goma ya shugabantar da mutum cewa aji a koya musu addini suna kan hanyar su na tafiya suka gitta wani wuri sai aka gaya wasu kabilu na Bani Lihyan sai aka ce musu aiko ga musulmi can sun wuce suka biyo sawunsu wato abin kaman daman yaudara ce aka yi da musulmin suka fahimci ana bin su baya sai suka hau dutse sama da mutum ɗari biyu sun biyo mutum goma ya za su yi da su ƙarshe suka iske su akan duwatsu suka ce abinda muke so ku safko lafiya lau salim alim ba za mu yi muku komai ba mun yi muku alƙawalin ba za mu baku ba za mu cutar da ku ba komandan ya ce wallahi ba yanda za a yi ni in ɗauki wuyana da gangan in miƙa wa kafiri ba zan yi haka ba ƙarshe dai suka riƙa halbe-halbe junansu a kashe mutum bakwai a cikin mutum bakwai har akwai kwamandan shi ma an kashe shi to sai mutane guda uku suka sabko suka ce su sun yarda amma da sharaɗin ba za a cutar da su ba a cikinsu akwai hubayib hubayib ibn al-arad suna safkowa su ukun sai suka sunce tsirki yadda ke jikin bakansu sai suka ɗaure su a cikin mutum ukun sai ya ce to wannan kuma yaudara ce hayyo sai cewa Allah ba zai tafi ba shi ma aka yi ta'arte sai an tafi cewa Allah bai zuwa ƙarshe aka saki bi a kalbe shi aka tafi da wayannan mutanen guda biyu ƙarshe Khubayb sai aka sayar da shi a matsayin bawa a Makka kuma sai aka sai da shi ga mutanen da shi ne ya kashe babansu a yakin Badar kaga daman kamar sun sallama shi a kashe shi kenan wurin lokacin da aka sallama shi sai suka ɗaure shi ɗaya daga cikin iyalin gidan ta ce abinda take mamaki ta ce wani lokaci sai ta shigo ta iske hubayi da inabi a wurin shi na shi a hannun shi amma a ɗaure ki a cikin sarka su kuma a duk makka babu inabi babu inabi ta ce wannan mutum akwai abin mamaki kafin su kai ga za su kashe shi bayan ya ji sun gama shawaran kashe shi za su yi rannan sai yake tambayar wata mata sai ce da Allah yana son ta bashi aran aska sai ta bashi bata san me zai da wannan askar ba akwai yaronta mai rarrafe haka sai ya rarrafo a hankali sai zo jan kubai sai ya dauke shi dura kan cinya tana gani sai hankalin ta tashi abinda za ta dauka cewa kubai zai yanka mata da tun daga wuka a hannun shi ga kuma yaro kuma ya san kai shi za'i sai ya mata kina jin tsoro ne karan kashe danki tace i sai ya ba zan kai shi ba cewa mu addininmu na musulunci ya hana kisan yara sannan me ya laifin shi ai ba za ka kashe wanda bai maka laifi ba amma ya san kai shi za a yi ƙarshe bayan fiddo shi za a kashe shi sai cewa to yana son su bashi su yi masa alfarma ya yi raka'a biyu suka ce an bashi dama lokacin da ya sai cewa wallahi ba don gudun kada ku ce gajan haƙuri ba ne ko tsoron mutuwa da na ya raka'o'i guda biyu masu tsawo to amma shi wancan kumandan nasu wanda an kashe gawar shi akan dutse sai labari ya samu ƙureshawa cewa an kashewa na amma gawar shi na kan dutse shi ma a ranar yakin badar ya kashe ɗaya daga cikin shugabannin ƙureshawa manya sai aka yi kwamiti na mutane aka ce aje a yanko wani naman jikin shi wani fat a jikin shi don a zo a shelanta wa mutanen makka ga wanda ya kashewa na shi ma an kashe shi ga kuma gangan jikin shi to sai Allah maɗaukin sarki duk tsawon kwanakin da aka yi gangan jikin shi bai canza ba kuma sai Allah ya turo zumuwa sai ta yi masa rumfa ba wanda ya sai kusanci inda yake ƙarshen ta mutanen maka suka yi yunkurin su je kusa da shi duk wanda ya je zumuwa sai ta halbe shi almuhim idan mun duba anan wurin har kullun koyi da abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarce ka da shi zai baka kariya sawa'un ka sani ko baka sani ba har kullum Allah yana kula da bawon shi kuma yau ka samu kanka cikin halin ibtila'i ko jarrabawa ba shi ke nufin cewa Allah bai san ka ba dan wani lokaci na taba ji wani ana maganan kisan malam Jafar sai yake cewa wai ba malamin Allah bane wai da malamin Allah ne da bullet din bai kama shi ba to kasantuwar a halbe ka bindiga ba ta huda jikinka ba shine kasantuwar ka malamin Allah ai ba gaskiya bane yanzu Allah ke gaya mana a Qur'anin shi mai girma cewa wa ka ayyin min nabiyyin qutil ma'ahu rubbiyuna kathirun fama wa hanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa masakanu da yawa daga cikin annabawan Allah kashe su akai misali sayyidina yahaya kashe shi akai sayyidina zakariya kashe shi akai dukkanin su annabawan Allah ne manzanni amma kowanne kashe shi akai dan annabin Allah yahaya karuwa ce ma ta sanya a kashe shi sun hada baki da wani ta je ta yi rawa a gaban shugaba rawa ta shigantaka wani ya raba ce mata in an ce me kike son a biya kice kice an kawo miki kan yahaya kuma ta faɗa ta ce so take a yanko kan annabin Allah ya haya kawo mata kuma aka yanko aka mata to kuma hakan sai ya nuna cewa Allah bai damu da annabin shi ba ba haka bane shi yasa manzo Allah yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya mafi fuskantar mutane jarrabawa mai tsani sune annabawa thumma al-amsal fal amsal gurgudan imaninka gurgudan kusancinka da ubangiji haka Allah zai jarrabe ka sahabban manzo Allah kashe su akai misali in ka duba shi karan kanshi manzo sallallahu alaihi cikin abin da ake faɗa cewa mutuwan shahada yi da lokacin da zai rasu yake cewa yana ji gubar da aka zuba mar a cikin naman da ya ci tana taso masa a lokacin rasuwar shi sannan ga sahabin shi Umar dan Khattabi Allah ya da shi mutumin da yake da muwafaqat a cikin alqur'ani ayoyi da yawa zai ba da shawara cewa ya rasulullahi ina ga ya kamata ai kaza sai Allah ya sauko da aya daidai da abin da Umar ya faɗi amma yana cikin sallah wani ya je rika soka baruka yana zarewa kuma abin mamaki an yi wa Umar dan Khattab abin da aka yi mas a ranar Juma'a a kuma sallan asubahi kuma ya karanta suratul ma'ariji wani ya rabo yana dattijo dan shekara 80 da wani abu ya rika soka maruka yana zarewa a bayan shi a daidai bayan shi tsaya ɗaya daga cikin masu ruwayan hadisin yace wallahi bai san me ke faruwa a masallaci ba kawai sai da yaje canjin kira liman ta canza wanda yake karatu yanzu ba shi bane da abin ya kai sai kamo wani a bayan shi sanya to daga lokacin wanda ya wannan aikin kuma sai rika kan uwarwa da wabi kowa ma yanka yake yi karshe sai da wani jefa mar mayafi sannan aka kama shi ya ga za a kama shi kuma bai soka kan shuka ya mutu Umar ɗan Kaɗabi kenan gudun. Kuma sai ka ce Allah bai san shi. Shi ne mutumin da manzo Allah ya faɗa cewa idan Umar ya shiga hanya shedan ya shigo hanya shedan kaucewa yake saboda tsoron shi yake. Amma ga abin da ya faru. Uthman bin Affan sirikin manzon Allah ne, ‘ya'yan manzon Allah guda biyu ya aura, ya auri ɗaya ta rasu, aka sake aura masu wata ta rasu, manzon Allah ce da akwai ta uku da na baka. wannan yasa ake ce madhunnuraini ma'abucin haske guda biyu shine mutumin da lokacin da ya shigo gidan manzo Allah bayan Abubakar da Umar sun shigo manzo Allah ya kama izarin shi ya ja ya rufe kwabrin shi ashe Aisha na kallo tace ya rasulullahi naga lokacin da Abubakar da Umar suka shigo zaman da kake baka canza ba amma da Usman ya shigo ka canza sai ce mata haba Aisha yaya bazan ji kunyar wanda Allah ke jin kunyar shi ba to amma ƙarshe yana karanta alƙur'ani da alƙur'ani a gaban shi wanda suka kai suka kai shi har wanda ya kashe shi yake ce mas ya masuka guda tara guda shida guda uku ya yamar ita fi sabilillahi don Allah amma sauran guda shida saboda wani abu da ke faruwa tsakanin shi da shi kuma hakan sai ka ce a kawai Allah madaukakin sarki bai san Usman shi yasa ba shi haka ko ba da yake ba ga Aliyu dan Abi Talib wanda a gidan manzo Allah ya girma shi ya rike shi manzo Allah dan uwan mahaifin shi ne kuma ya dauki diyar shi Fatima ya bata ya bashi wanda manzo Allah yake cewa duk wanda ya bata wa Fatima rai ni ya bata rai an ce ba abin da ta rage na kamannin manzo Allah da zaban shi da tafiyan shi da cin abincin shi komai in ka kalli Fatima irin na manzo Allah ne matar da wani malami ke cewa hiya bintu man hiya zawju man hiya ummu man man za yusawi fil anami ridaha ko man za yusawi fil anami ulaha yace idan ka dubi Fatima Allah ya dada ita sai ka tambaye kanka diyar wace ce wane ne babanta ba wata diya da take da baban da za ta yi alfahari da shi a duniya kamar Fatima domin diyar manzon Allah ce sannan hiya ummu man ko hiya zawju man matar wace ce waye mijinta mijinta shine Ali bin Abi Talib wanda manzo Allah ya faɗa cewa matsayin Ali bin Abi Talib a wurina kamar matsayin Musa a wurin Harun ko kamar matsayin Harun a wurin Musa sannan babar wace ce su waye ƴaƴanta ita ce uwar Al-Hasan da Hussein yaran da manzo Allah ya lullube su a cikin mayafi yace Allah ina son su kaso su yaran da manzo Allah ce musu sune shugabannin samari na aljanna to amma Ali ibn Abi Talib kai shi akai to ashe akwai nau'in yaudara har idan mutum yayi tunanin cewa shi yana ganin a cimmas ko dai a doke shi ko a yi mar wulakanci ko a kama shi a daure ko a kashe shi ko a yi mar sharri in yana ganin kalkasi ne almuhim abin da ya kamata ya tabbata cewa kan gaskiya yake kuma neman yardan Allah kake yi in za ka nemi yardan Allah maɗaukin sarki duk ma abin da zai faru a rayuwanka ya faru mun fahimta da kyau to shi a can abin da Hubayb yake faɗa cewa kowace irin mutuwa zan yi lokacin da za a kashe shi bayan ya kammala sallan shi raka'a biyu yayi wasu kasida mai ban mai sosa zuciya yace wallahi ban damu ba kowace irin mutuwa zan yi a kuma ko ina zan faɗi ko in faɗi da ka ko in faɗi da baya sai ce in na kasance na mutu musulmi to kwalle ta biya kuɗin sabulu almuhim ka mutu kana musulmi amma idan mota ta kade ka da kan bango ka fado rufi ya fada ma ruwa ka fada ka mutu ko ma dai me ya faru in ka mutu kana musulmi shine abin da ake fata kwalla ta biya kudin sabulu Allah ya mana muwafaka to sai shawa jannibi shaytan ma razaqtana Allah ka arzuta shaytan daga abin da ka arzuta mu da shi du'a ul ghadabi addu'a na fushi idan mutum ya yi fushi me ya kamata ya faɗa ma ta ƙulu inda lagadabi abinda za ka faɗa yayin fushi karantarwa ta annabi shi ne a billahi mina shaitanar rajim ina neman tsarin Allah daga shaitan abin jefewa sahabiyu da hadis sahabin da ya roshi hadisin huwa suleiman bin surad radiyallahu an shine suleiman ibn saradin Allah ya da shi wal hadith bi tamamihi huwa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam cikakken hadisin shine fadar manzo sallallahu alaihi wasallam yace kuntu jalisan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina zaune tare da manzo sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastaban sai ga wasu mazaje guda biyu suna zagin juna wa ahaduhuma qad himarra wajhuhu daya fuska shi tayi ja alamar ran shi ya baci wan tafaqat audajihu jijiyoyin shi duk sun tashi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace inni la a'lamu kalima yace ni na san wata kalma law qalaha wancan wanda ran shi ya bacin yayi fishi da zai faɗi wannan kalmar la dhahaba anhu ma yajidu da abin da yake ji na haushi da damuwa ya tafi ya bashi law qala da zai faɗa cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya faɗi wannan kalmar zahaba anhu ma yajidu damuwar da ke tare da shi wanda ya sanya shi fishi da ya zan babu shi qauluhu fadan shi da yace yastabani ai yatashamatani suna zagegeniya da yace audajuhu jam'u wadajin in an ce wadaj ana nufin jijiya hiya ma ahata mil unuki shine abin da ya kewaye wuya min al uruq na daga jijiyoyi allati yaqtawha zabihu irin jijiyar da mai yanka ke yankewa idan zai yanka dabba wal wadajan amma idan an ce jijiya guda biyu ana nufin arqani ghalizani sune wasu jijiyoyi guda biyu manya masu kauri ala janibai nuqratin nahar wanda suke gefen mahadar kirji to idan mutum ran shi ya baci zaka ga jijiyoyin da sun tashi wa fihi dalilun ana akwai dalili ala anna alladhi yusirul ghadaba a bisa cewa wanda ke tada fishi ya kawo bacin rai fil insani ga mutum huwa shaytan shine shaytani domin shaytan zai ziga ka dan me za a yi maka zaka hakura dan me za a yi maka zaka kyale ba zai gushe yana ziga ka ba har sai ya kai ka saba wa Allah ko kuma ya jefa ka cikin halaka da haka wa bil isti'azati billah ta hanyar neman tsarin Allah ta'ala madaukakin sarki dare da hu sai mutun ya kori shedan wa dhahab kullu ma wujid kuma duk abin da mutun ke ji na haushi da damuwa sai ya zan babu shi shi almuhim abin da ake so ga mutum ba wai jin haushin da yunkurin daukar fansa gare ka ba wani lokaci manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna zaune da abubakar sai wani yazo yake batan abubakar yana gaya mar bakakin maganganu sai manzo Allah yake milmishi abubakar sai kasa jurewa sai ya fara mayar da martani yana ramawa sai manzo Allah ran shi ya baci sai ya tashi ya tafi abubakar ce ya rasulullah kana kallon abin da mutum ke yi mini baka ce komai ba kuma dan na rama ranka ya baci ya ce mar lokacin da yake gaya ma magana kai shiru ina kallon mala'iku suna rama maka amma da ka fara ramawa da kanka sai mala'ikun suka tafi me zai hana in jawo shi to ashe har kullun idan mutum yema ba daidai ba ka bar shi da Allah ya fi zama abu mafi kyau sama da kace ka dauki mataki da kanka sai ta wal maqsudu bil ghadabi huna abinda ake nufi da fishi anan ma kana li ghairillah ya zama fishin da mutum zai yi shi ba dan Allah ba wa amma alladhi lillahi ta'ala fa huwa mamduhun amma idan zaka yi fishi saboda an taba addini wannan abin so ne shi yasa manzo Allah shi a karan kanshi baya yin fishi in ka taba shi amma in ka taba addini sai ran shi ya baci to mu ma abin da ya kamata mutun yayi kenan wurin inda mutun zai taba ka ya taba mutuncinka ya hakuri ka kyale shi bar shi da yau da gobe bar shi da ubangijin shi amma idan ya taba addini sai ka nuna kishin ka ga addini to amma mu yanzu mun zama akasin haka idan mutum ya taba darajar ka sai ranka ya baci in kuma ya taba darajar addinin ka sai ka bar shi da Allah du'a umar ra'a mubtala addu'ar wanda ya ga wanda aka jarraba idan ka ga mutum da wani tawaya tare da shi wani gurgu ne makaho ne mai wata irin halitta ne wata musifa ta same shi idan ka gan shi me ya kamata ka faɗa dan zaka samu wani dariya yake yi wani kuma ya faɗi kalmomin da basu dace ba amma abin da addini ya koyes shine kace alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bani lafiya da abin da ya jarrabe ka da shi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila kuma Allah ya fifita ni a bisa mafi yawa ko a bisa da yawa daga cikin abin da ya halitta idan kaga mutum na tafiya baya da kafafu to kai wa Allah godiya wanda ya baka kafafu bai jarrabe ka da abin da ya jarrabe shi da shi ba idan kaga mutum yana dauke da rashin lafiyar da ke wahalta shi abin da ya kamata ka faɗa da saboda Allah shi ke jarrabar wanda ya so ya ga dama idan an jarrabe ka da rashin lafiya kai hakuri la da Allah zai baka amma Abubakar Allah ya da shi yace a ce Allah madaukakin sarki ya bani lafiya in yi masu godiya ya fi soyuwa gare ni saboda a ce ya jarrabe ni da musifa in yi haƙuri don ba kowa ke iya jure musifar in an jarrabe shi da ita ba sahabiyu da hadith sahabin da ya roci hadisin huwa abu huraira ta radiyallahu an shi ne abu huraira Allah ya da shi wa ja'a fihi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam a ciki fadar manzo sallallahu alaihi wa sallam yazo cewa man ra'a mubtala wanda ya ga wanda aka jarrabe shi da musifa faqal sai ya faɗi waccan addu'ar to lam yusabku bi zalikal bala shi ba za a jarrabe shi da irin wannan musifar ba amma sau tari kana ganin waɗanda za a jarrabi wasu da musifa sai su yi musu dariya su ma ƙarshe sai Allah ya jarrabe su da irin wannan a cikin zuriyan su sai san haifo wanda yake da naƙasa wanda yake da tawaya a cikin halittar shi faɗan shi da yace man ra'a mubtala mubtala bi nau'in mil amrat wanda aka jarrabe shi da nau'o'an cututtuka wal asami da rashin lafiya aw mubtala ko wanda aka jarrabe shi bil bu'di anillah nisa daga barin Allah aw dinihil hanif ko kuma addinin shi daidaitacce misali kaga wani gaye da lafiya amma bai kula da addinin shi ba ko kaga wata mace gata ita kawai karuwanci take hankali da kwance wannan ibtila'i ne jarabawa ne ko ka ga wani mutum ga kasar guman barawo ne ibtila'i ne ko ka ga wani ga mutane na sallah a masallaci shi kuma ga akan bajau na caca kati kawai ke wannan jarabawa ne to sai kai wa Allah godiya wanda ya kubutar da kai da abin da ya jarabu wancan da shi qauluhu fadan shi da yace wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila wanda ya fifita ni akan da yawa daga cikin wanda ya halitta yajuz yana halatta an yakuna al-murad bihi ya zama abin da ake nufi da shi anan ana nufin aljama'atul mubtalun sune jama'an da aka jarrabe su wa tafdilullahi ta'ala iyahu alaihim fifitawar da Allah madaukakin sarki yayi akan su bi haisu innahu sallamahu min hadhal bala alladhi talahum bihi yana nufin waccan musifar da Allah ya kubutar da shi daga barin tarayya da wa'incan mutanen wa yanbaghi yana kamata an yaqula hadha dhikr ya faɗi wannan ambaton sirrin a ɓoye bi haisu yusmi'u nafsahu yayin da shi zai ji da kanshi kadai wala yusmi'ul mubtala amma kada ya ji yadda wanda abin ya same shi li Allah ya ta'allam qalbuhu bidhalik saboda idan ka faɗi addu'an a gaban mutumin da ke cikin matsala irin wannan shi kuma sai zuciyar shi ji haushi da mu illa an yakuna baliyatuhu ma'siya sai dai idan ya kasance musifa ta hisaban Allah ne fala ba'sa an yusmi'ahu dhalik wannan babu laifi ya iya jiyar da shi wannan kuma min babiyar rajazi min babiz zajari lahu a babin tsawatarwa da kuma jan kunne illam yakhaf min dhalika mafsada amma idan ba jin tsoron fitina misali ka iya gaya mutum cewa na gode wa Allah wanda ya tsare wanda ya tsare ni da abin da Allah ya jarabe ka da shi to tikila idan ya ji wannan sai hankalin shi tashi to amma idan ka san faɗin magana kuma zai haifar da fitina tsakanin kai da shi ko kuma fitinar da zai ritsa da wasu to hakan shi ma baya halatta sai dai mutum ya faɗa a ran shi wallahu a'lam Allah shine masani to sai gabar magana na 74 ko 84 shine ma yuqalu fil majlisi abinda ake faɗa a majalisi wato idan mutum ya je majalisi na fira ya zauna me ya kamata ya faɗa duk da za ka samu mafi yawancin majalis da ake zaune a kansu ake zaune a cikinsu yanzu kusan majalis ne da sun yi shuhura ta hanyar faɗin maganganun da bai dace ba yin zantuttukan mutane adar da abin da bai tabbata ba an ibn umar qal an samu daga abdullahi dan umar yace kana yu'addu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlis wahid ya kasance akan kida kidayawa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a majalisi daya mi'ata marra min qabli an yaqum manzo Allah yakan fada so 100 kafin ya tashi in ya zauna yakan ce rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur rabbi gifirli Allah kai mun gafara wa tub alayya Allah ka anshi tubana innaka antat tawwabul ghafur kai ne mai ansar tuba mai gafara wannan idan manzon Allah ya zauna a majalisi kafin ya tashi in ya tashin da zai sake zama a wani majalisin zai faɗi wannan kaga wannan alheri ne rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim to maimakon mutun ya zauna daman bakin shi na kaikayi ya jiyo wani labari wanda babu gaskiya a cikin shi ko ya jiyo labarin da akwai sukarwa ne akwai cin mutuncin wani akwai zubar da kimar wani abin da yake bukata a ji a bakin shi wani za ka samu kamar ƙaimi ake yi masa har yake a zo majalisi kaza shi kuma ya zauna ya amayar da abin da ke cikin shi na guba da kuma dafi qauluhu faɗan shi da ya ce wa tub alayya ai irji alayya bir rahama yana nufin ubangiji ka dawo da rahama a kaina aw waffiqni lit tauba ko ko ubangiji ka yi min muwafaqa in tuba aw bal taubati ko kuma ka an shi tuba ta inna tuba wanzur kalam ala tauba wal istighfar ka duba magana akan tuba da istighfari a hadisi mai namba 14 da kuma hadisi mai namba 96 to idan mutum ya zauna a majalisi irin wannan ya yawaita haka sai Allah ya sanya majalisin shi albarka shi yasa lokacin da manzo Allah ke ga sahabbai cewa su kiyayi zama a bakunan hanya ko kan titina suka ce mar ya rasulullahi in ya kasance ba makawa sai mun zauna ya zami tunda wani zai kasance wurin sana'a shi ne bakin hanya manzo Allah ce idan ya kama dole sai kun zauna akan hanya to lalle ne a ba wa hanya haƙƙinta menene hanya haƙƙin hanya shine ka kame bakinka daga barin cin zarafin mutane ka kame idanka daga barin kallon abin da bai dace ka kalla ba sannan ka kame jinka daga barin abin da bai dace ka kalla ba to amma abin mamaki a yanzu mutane ba sa yarda su yi majalisin fira a cikin lungu sai dai akan titi domin kan titin ya zama kamar shine kananzir da ke karawa majalisin wuta wani abin babu shi a cikin ajandar zancen amma da ya gitta to kuma sai a shiga magana akan wani wani wani kaza karanci ne mutum namiji ko mace ke wucewa irin wannan majalisun ba ya magana shi ba sai dai wanda Allah ya ba kariya to irin wannan majalisun na sharri ne zama a cikin su baya da alheri wallahi mutum ya je ya zauna ya bacci ya fi masa alheri mutum ya je tsakanin shi da iyalin shi su tattauna su fahimci juna ya fi masa alheri saboda a ce ya riƙe majalisu irin wannan wani sai ka ji an ce ai korun fu ka rike in ka je wuri kaza ka samu wani majalisin shi na yamma daban majalisin shi na dare daban idan ranakun weekend ne kuma majalisin shi na safa daban abin mamaki bai da majalisi ko ɗaya na addini inda zai je zauna ya saurari katu bai da shi amma zai yi wuya rana ta fito ta faɗi bai je majalisin fira ba to sai kafaratul majalis idan mutum ya zauna a majalisa menene abin da zai karanta ya zama kankaran laifi gare shi shine cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan shine kafaran majalisi to amma sai dai mu fahimci wani abu kada mutum yayi la'akari da wannan hadisin kuma ya zauna da gangan yayi abin da bai dace ba dan wani yakan aiwatar da sabon Allah da gangan cewa ai akwai hadisi manzo Allah yace in kai kaza to za a kankare ma laifinka wanda kai da safe wanda kai da mareci wanda kai da dare wanda kai da safe wanda kai da wanda za kai da laifi kaza kaza kaza to sai mutum ya aikata aikin laifin da tunani irin wannan ko mutum ya ce ai manzo Allah yace salloli biyar kaffara ne ga abin da ke tsakanin su a tsakanin juma'a zuwa juma'a kaffara ne tsakanin umara zuwa umara ko aikin hajji zuwa aikin hajji kaffara ne tsakanin ramadana zuwa ramadana kaffara ne to mutum sai ya amfani da wannan damar ya saba wa Allah ya zo juma'a yau yayi a masallaci akwai ajandar saban Allah tare da shi kuma tunanin shi zai zo juma'a ta satin gaba to bari je ya saba wa Allah saboda juma'an shi ta zama kaffara laifin shi to idan tunanin shi irin wannan ne in yayi sa'a juma'an mata an su auren Allah to yayi sa'a saboda innama da amalu bin niyyat mutum bai yi juma'ar ita karan kanta dan ansa umarnin Allah ba a'a yayi juma'ar ne dan ta zama garkuwa gare shi ga aikin laifin da yake son yayi nan gaba to ba ta zama garkuwa gare shi sahabi da hadisi sahabin da ya roci hadisin huwa abu huraira shine abu huraira wa gairuhu wa ja'a fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin fadar annabi yace man jalasa fi majlisin wanda ya zauna a majalisa fa kathura fihi laghaduhu surutan shi da kusakuran shi suka yi yawa fa qala qabla an yaquma min majlisihi dha kafin ya tashi daga wannan majalisa sai ya fada shine sai kawo wannan addu'ar yace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba wanda zai faɗi wannan illa kaffara Allahu lahu ma kana fi majlisihi zalim face sai Allah ya kankare mar abin da ya a wannan majalisin wani hadisi alfazin ukhra hadisin na da lafuzza daban-ban da wannan an sahabati akharin daga wasu sahabbai daban amma faɗan shi da yace lagab al-lagab as-saut shine sauti wal jalaba da hayaniya wa arada bihi al-hara min al-qawl yana nufin maganganu marasa kyau wa ma la qa'ila tahtahu min al-kalam da abinda babu wani amfani tare da shi wa fi zalik lura da hakan ne naha an sauti al'uri anil ma'ana manzo Allah ya hani daga barin sauti tsaraitacce sautin da baya da ma'ana ma'ana duk abin da mutum zai faɗa ya zama mai amfani idan akwai magana da ake ce da ita tsirarar magana ko kuma magana a yi ta zir ma'ana shine maganar da in ka faɗe ta ba ta da amfani gare ka to mutum ya kiyaye wannan wal jalaba in an ce al jalaba al khaliya anil fa'ida shine maganar da babu fa'ida a cikinta ta fihi anan akwai bayanu kaffaratul majlis bayani na kaffaran mazauni wa anna du'a yakunu fi nihayatil majlis kuma ana yin addu'ar ne a ƙarshen majalisi idan an zauna wa du'a muftamilun ala tanzihi Allah ta'ala addu'an ta tattaro tsarkake Allah maɗaukakin sarki mel uyub daga barin aibubbuka wannan ƙa'isi da kuma tawaya wa fihi ithbatul uluhiyya a ciki akwai tabbatar da allanta lillahi wahdahu la sharika la ga Allah shi kaɗai wanda bai da abokin tarayya thumma ruju'u ila Allah ta'ala sannan komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki mu'tarifan bidhanbi mutun yana furuci da laifin shi talibal magfira yana neman gafaran Allah wa tauba da tuba qauluhu fadan shi da yace ma kana fi majlisihi zalik abinda ke majlisin shi wannan yana nufin minaz zunubi na zunubai min ghairi mazalimil ibadi amma banda abinda ya shafi haƙin bayi ashe har da mutum ya zauna a majalisin idan ya ci haƙƙin bawa to fa dole sai ya nemi sasanci tsakanin shi da wancan idan mutum ya zauna ya gulma ta mutum yawa ni ƙariya yawa ni sharri ya baci wani to ko da zai karanta wannan addu'ar ba ta zama kankara gare shi lalle ɗayan biyu ko dai ya ce wa mutanen da ya gaya musu zancen ya ce musu abin da ya faɗa ƙarya ne sharri yawa ne ko kuma ya je ya nemi yafiyar wani cewa wani na faɗi magana lokaci kaza dangane da kai ina son ka yafe mini to in yace ya yafe mar to wannan shikenan sai zanna lafiya amma idan mutum bai haka ba addu'o'i irin wannan ba sa magance mutum tsakanin shi da ubangijin shi to ina ganin ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladan shi wanda ma kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kallikasar da kafici da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu cika da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ya kara musu lafiya ana roƙon kai Allah ka samu karfin zukatanmu ka samu karfin shedani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu cikawa da imani ta Allahumma ja'alna fid dunya muhtadin وفي الآخرة مرحومين وبطاعتك آملين وبكتابك مهتدين وبسنة رسولك آخذين وفي الليل قائمين وبالنهار سائمين ولنعمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبردوانك فائزين وعلى أعلى إليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم